الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على على المنزل عليه قوله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يو لتني شادي غوتا محرم شكرا تدبو ليلة يهود دا أربعين دا wanda yake yayi daidai da 31 ga watan August shekara ta 2020 da izinin Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi na An-Nahwul Wadih Al-Juz' Thani wallafan Sheikh Mustafa Amin da Mustafa Al-Jari ne ko wannan kuma wannan wannan shine juz'i na biyu wannan shine darasi na biyu insha Allah ta'ala a darasi na 11 in Allah yarda menene matashin karatun yau الأسماء الخمسة وإرابها الأسماء الخمسة ibara ne akan waɗansu sunaye guda biyar waɗanda suka saba wajen hukuncin lirabi maimakon ai musu li'irabi da wasu sila asalin li'irabi dama ma'ana al'irab shine ikhtilafu awakhir al-kalim li ikhtilaf al-awamil ad-dakhila alayha ko to asali ko ci kalma ai mata li'irabi ko ci kalma mu'raba ai mata li'irabi da mene wasu sila da rafa'a da kuma mene da nasba da jarra ko khafda khafd ko kuma jasma idan fi'ili ne ko to su waɗannan sunaye ana musu li'irami ne da harufa yana cikin ma yu'rabu bil huruf ma yu'rabu bil huruf dunal dunal harakat ba a ce musu al asmaul khamsa sai an raba su zuwa ga wawun lokacin raf'a alifin lokacin nasba ya'un kuma lokacin mene jarra akwai abun da mene akhun da hamun da kuma mene da famun sai kuma mene da zuu mun karanta cikin mun karanta su ma cikin wannan ko mulhatul irab akwai wadanda ake musu irabi da sharadi daga cikin su famun a bantar mimun din sai a ce fu lokacin rafa fa lokacin nasba fi lokacin jarra hatta ma taj'alu fi fi imra'atika fi fi imra'atika kaga shi nan fi fi na farko fi harafi na biyu kuma fi baki innama alma'u min alma'i kaga lafazin nan guda biyu ko jinas kenan sharadin zu kuma an ta kona bi ma'ana sahib in ka ce zumalin yana nufin ma'ana sahibu malin akwai wata zu ita tana da ma'anan allazi ne a wata kabila ana ce musu lugatu tsaye lugatu tsaye su ja'a zu qama ra'aitu zu kama sallamtu ala ba za ka ce zi ba sai dai zu ɗin wata ita tana da hali ɗaya ne kawai zu zu zu zu kawai mabni ne ma kawai mun fahimce shi ko to Allah ka samu dace amma abun akun hamun su ba su da sharaɗa wadda kyau suna cewa sharadi ne su zama mukabbara ba musagara ba abun ubayyun shine tasirin su ko akhun ukhayyun in sun zama musaggara ba za a yi musu irin wannan hukunci ba sai inda suka zama mene mukabbara domin lafazin mukabbar shine wanda ba a mishi ba a tasirin sa ba injiniya baka zo littafin nan ba ko to ba komai a ga wanda suke da kusa da na okay to yau to shukran shukran barakallahu fiku sheikh
unwani na wannan darasin to wancan kalma wal irabuha zai dauki ma'rifa afwan afwan wai rabu hane ya kamata eh akwai tikka da warwara da tankiri da tarihi ba su haɗuwa afwan shukran wai rabu hane eh eh, hukuncin su waɗannan idan muka ce ja alwaladu to da za a ɗauko ɗaya daga cikin waɗannan sai a ce ja a abuka wannan fa'ilun marfu'un bi dhammatin zahira ko to eh wannan shi ma fa'il ne rafa'an ita ce daidai da wawun dinnan neman shi ma sai ce fa'ilun marfu'un bil wawi li'annahu min al-asma'il idan ka ce ra'aytul walada kai mishi nasaba saboda mene maf'ul bihi ne ko dan ra'aytu fil fa'il ta mai da za ka zo da akunan abunan sai ka ce mene ra'aitu abaka wacin nan nasban ga ta nan ko to alifin nan ita ke daidai da nasba din maf'ul bihi mansubun bil alif li'annahu min al asma'il khamsa haka nan kuma sallamtu ala alal waladi ka kai jira saboda ala ko da zaka zo da abaka din sai kace sallamtu ala abika za'tila kashi wannan jarran daidai take da yawun din nan abika isan majrurun bi ala mun fahimci nan ko saboda haka al asma'ul khamsa al asma'ul خمسة ترفع بمني بواو وتنصب بالمني بالالف وتجر بياء shikenan kawai ka'idan to dukansu sai an raba su zuwa ga kafin ko kuma zuwa ga wasu kalmomi amma banda ya mutakallim in ka ce a haza abi wannan babana ne to abi din ba asmaul khamsa bane kun gane saboda mene wannan ya mutakallim ce abi ya wannan ya mutakallim ce amma in ka ce haza abu zaidin abu quraib to wannan ya zama daga cikin al'asma'ul khamsa kenan Allah ka samu dace ta al'asma'ul khamsa ya rabuha al'amsila ja'a abu hamid sa'id abuka tabibin mahir babanka kwararren likita ne kana abuka rajulan hasima babanka ya kasance mutum ne mai mai kokari la'allal kadim abu muhammadin mai yiwa ko akwai fatan wanda ke gabatar wannan abu muhammadin shahidin ma'anan abu sa'idin abu ka abu ka abu muhammadin kowanne suka ce kaga a jimla ta farko abu fa'ilun marhum bilwawi li'annahu min al-asma'il khamsa wa huwa mudaf sa'idun mudafun ilayhi abuka tabib mahir abuka nan mubtada ne marhum bi dhamma bil wawi lanahu min al asma' al khamsa wal kaf mudaf ilayhi tabibun shine khabar ko wancan kuma na'at kana abuka anan ismu kana ne abuka la'al al qadima abu zaidin abu anan khabaru innani mun banci wannan barakallahu fikum wadda ana aba sa'idin mun yi bankwana da baban sa'idu shahidin mun shine ina aba to aba wadda ana filin fa'il aba maf'ul bihi ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum yujillin nasu a baka mutane suna girma babanka yujillu fi'il annasu fa'il a baka sai ya zama maf'ul bihi mansub bi fata la'alla a baka tabibun mahir watan akwai fatan babanka ya zama likita ne kwararre la'alla harfu tarji wa nasbin ko ko kuma harfin mushbuhun bil fi'il saboda yana kunshe da ma'anar tarji suka yi rabi haka a baka sai zama ismu la'alla mansubun bil wawi bil alif afwan tabibun sai zanto mene khabaru la'alla wa huwa man'ut mahir na'at inna aba muhammadin rajulun sharifun lalle baban muhammadu mutum ne sharifun madaukaki shine ma'anar sharif madaukaki noble person ab inna litakir wa nasibin aba sai zanto mene ismu inna mansubun bil alif radina an abi sa'idin mun yadda da baban sa'idu shahidin ma'anan ina ne kaga ai mai jarra da an ko yasiqu an-nasu bi abika mutane suna amince mu babanka shahidin mu shine abi abika amma jarra da bawun ko madalla radiyan nasu an abika mutane sun yarda da babanka abika shine shahidin ma'anan saboda amai jira da an yashkurun nasu li abi muhammad mutane suna gode ba mun muhammad shahidin ma'anan li abi to me yasa aka ce ni shahid saboda kowane suna daga cikin sunan nan an mishi jarra da harafin jarran da ya riga yin shi ina alaman jarran ita ce ya'un ism majrurun bi an ko kuma billami ko kuma bilba'i wa alamatu jarrihi aliya li'annahu min al-asma'il Allah ya saka da alheri ka'idan mu tace al-asma'ul khamsa hiya abun wa akhun wa hamun wa zu wa fu ibn malik yana cewa warfa bi wawin wansiban nabil alif sai mene wasiban fathan wajur wa kasran sai mene kuma to wa gairu ma zikir ya nubu ko abun akun wa tali yayhi induru wa nasu fi hadha al-akhiri ahsan wa naqsu fi hadha al-akhiri ahsan tabarakallahu fikum al-asma'ul khamsa turfa'u bil wawi al-asma'ul khamsa ana musarrafa da wawin wa tunsabu bil alif ana musarrafa da alif وتجرب الياء انا مصدر ياء ويشترط في اعرابها هذا الاعراب ان شرط تا وجن مسل اعرابي irin wannan li'irabin an takuna mudafatan su zanto dukkan su an raba su ko dai zanto zuwa ga lamiri ko kuma ya zanto zuwa ga suna zahiri kaman abu muhammadin suna ne zahiri ko amma an ce abuka ko kuma abihi kaga zaba zuwa ga lamirin su zanto a raba su ligari ya ilmu takallim amma ban da ya ilmu takallim idan aka raba zuwa ga ya ilmu takallim to ba za a musu li'irabi takadiri ba sai dai a musu al'irabi mene sai dai a mishi al'irabi muhalli kawai abi ba za a mishi al'irabi na al'asmaul khamsa a takadiri ba ko sa akwai al'irabi takadiri za ka ce fa'ilun marfu'un bi zammatin muqaddara alal kaza ko bil alifi amma in ka ce anta damirun munfasil mabni al-fathi fi mahallin raf'i kai wannan al-irabul muhalli kenan to haka nan ma hadha abi hadha mubtada abi khabarun marfu'un ko koya marfu'un bi dhammin muqaddara lima qabla shi ma kaga al-irabul takdiri kenan za a yi kenan al-irab akwai al-irab az-zahir akwai al'irab muhalli akwai al'irab takadiri takadiri na? wajen istigali? a wajen li'irabin ne akwai hukuncin istigali can akwai istigali eh wannan al'istigalin muhalli ke na wannan akwai kuma babin istigal daban ai ka ce eh amma ka ce ne kan ce a haza ja abi abi fa'ilun marfu'un sai ka ce kuma ne amma wace iri kaga alirabun taqaridin kenan har ila yau amma saboda shi an kula da ya'un idan ta zo ma qabla halabu da ne kuna maksuran muhallin ta kenan to shi sa aka ce alirabul muhalli listigalil muhalli kai bil harakatil munasiba haka ne ko to Allahu a'lam yanzu insha Allah idan muka zo a ce akwai akwai istigali musamman babin sa a gaba amma na sanawi bari mu gani cikin satin nan mu ga rike littafin nan to Allah shi yaddan mana na'am to mun gama wannan ko alamatu tanis fil af'ali alaman matantaka a cikin fili kun san fili akwai madhi akwai mudari ko madalla alaman matantaka a fili madhi jaa zaidun in mace ce fa in zainabu ne fa jaat zainabu kaga alamatu tanis fil fili madhi shine ta'un sakina amma idan ka ce yajlisu muhammad muhammadu ko kuma anta tajlisu in mace ce fa tajlisi ne ko to idan na ga'ib ne fa muhammad ya jilisu amma idan mace ce fa zainabu tajlisu kaga ka zo da ta'un mutaharrika aina a farkon fili mudari'i alamatu tanis fil fil al-madi ta'un sakinatun fi akhirih wa alamatu tanis fil fil al-mudari ta'un mutaharrikun fi Allah ba da lada ba sai ne bayani ba ba in na karanta jimlonin laibar zainab fatimatu labisar zainabu sauba da abad hirratun auladaha kyanwa ta yi wasa da ƴaƴanta to madina to nagode shukran barakallahu fikum na'am akalat fa'aratun zubda wata bera ta ci zubdu ta ci mai ai lalle fa arba'at shatan hamala hamla hamala akuya ta shayar da wani dan maraki sa'adat fatatun ummaha wata budurwa ta taimaki yarta shahidin mu labisat laibat labisat da'abat akalat arda'at sa'adat talabu fatimatu talbasu zainabu zainabu siyaba zainabu tana satifa da'abat hiratun auladaha tudaibu taakulu faratun zubda turzi'u shatun hamala tusaidu fatatun ummaha shahidinmu talabu talbasu tudaibu taakulu turzi'u tusaidu alqawaid idza kana alfi'lu mu'annathan kana alfa'il idza kana alfa'ilu mu'annathan kana alfi'lu mu'annathan kaida ce wata mai zaman kanta idza kana alfa'ilu mudhakkaran kana alfi'lu wa idza kana alfa'ilu mu'annathan kana alfi'lu to wajen ta'anisin sai ne sai a lura da madhi ne ko mudari'i to shine wannan darasin kuma alamatu ta'nisul fi'li madhi alamatu ta'nis a cikin fi'li madhi shine ta'un sakina fi akhiri in kana son ka gane fa'ilin fi'ili mace ce to dole in kado fi'ilin sa ga alaman mace ko waja'at sayyaratun sai kuma mene sai kuma mene qalat ya ayyuhan namlu kaga wata daga cikin su namlatu ko qalat lamnatun ya ayyuhan namlu misali na'am wa kashafat an sa kai ha kun gani wa kashafat an sa kai ha sai mene wakalat qalat innahu sarhun mumarradun oke qala innahu sarhun mumarradun min qawarir sai mene qalat inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma sulaiman lillahi kuma ka can ba ta ce qalat illal muluka idza dakhalu qarya afsaduha wa jalu aizata ahliha azilla in ka tsaya nan wa kazalika yafaluna wannan ba maganan ta bane cikin maganan ta bane kaga sai ka tsaya nan kaga sai mu tunanin nau'in wakafi ko da muka yi to Allah saka da alheri alamatu tanisil fi'il mudari ta'u mutahaddikatun fi awwalihi ta'u mai wasali a farkon sa shine alamatu tanis a fi'il mudari mun gama ko barakallahu fikum alamatu ta'anis fil asma'i alaman ta'anis a cikin sunaye kun ga alakan shi da wannan darasin kenan fil asma'i guda uku ne kawai ga sunan na farko akwai idan ka ce jalisat to maimunatu ai wannan suna ne ko ga alamatu ta ne sunan ta'un marbuta ta'un marbuta fi akhirih in ka ce jalasat asma'u ga alifin din shi na alamar tani alamar alifu tanis al-mamduda kenan alifu tanut tanis al-mamduda idan ka ce jalasat sugura wa salma laila ba ga alifin ba alamatu tanis kenan alamatu tanis al-maqsura alamatu tanis al-maqsura tusinu khadijatun tahaya khadija tana kyautata at-tahaya watan girki ina shahidin mu khadija najahatul mujtahidatu mai kokari ta ci nasara ina shahidin mu mujtahidatu kaga ta'um wace iri marbuta fi akhiri tarkusud dubbatu tsutsa na rawa shahid din mu addubbatu raqadatid dajajatu kaza ta gudu ina shahid din mu addajajatu kaga wannan anan khadijatu almujtahidatu addabatu addajaja ta um marbuta fi akhiri ko hazat laila jaiza laila ta ta sami kyauta tashtari salma fakiha salma tana siyan kayan marmari a habbatu sugurar kubra karamar taso babban shahidinmu laila salma a sugura al-kubra a gan samu alamatu tanif al-makasura alibu tanif al-makasura an ce mata al-makasura saboda ba a jata an dan jata ne kawai harka biyu ko a mata kasuru harka biyu kawai amma can kuma gaba sai aka ce zallatul amya utariqaha na kauniya ta bace hanyarta to dai asma'u ummiha asma'u tana biyayya ga ga uwarta ta tani zainabu bin muslabisaha to in muka lura al amya'u al asma'u alamatu tanis nan zai zama mini alifu tanis al mamduda alifun wanda ke nuna mata sunan mace ce ma'almududa wanda aka yi madda wajen karatun wajen karanta ta ta nisa yau bi malafisa zainabu tana kula da tufanta rakibar sa'adu ajalatan sa'adu ta hau amalanke fahimat ihsanu darsa ihsanu ta fahimci darasinta amma idan muka dubi zainabu sa'adu ihsanu duka babu alamar tanis ba ta ba ta marbuta babu alifu tanis mamduda ko makasura ko to ashe za a iya samun suna ba alamun ta tare da shi ƙa'idanmu alamun cuta a nufin asma'i salasa alamun ta nufin mata a mace suna a cikin mace alamun gane suna na mace ne guda uku ne tattasir bi akhir asma'i wanda suke haduwa da karkin sunaye wahiyar su ne ga sunan ta'un mutaharrikatun a ina karke alif alif kamar misalin mene a kawo misali guda goma banda wanda aka mana cin jimla aishatu fatimatu saudatu hafsatu rukayyatu khadija an kawo hadija nan habibatu naja'atu zai a a karimatu eh walidatu halimatu sai rukayyatu a ko da yake mata waya ko ta zainabatu sai sunan mata ne ba za ta su to Allah saka da alheri sai kuma al'asma a alifin makasura ko kamar mene kamar laila laila hamra kubra sugura bushra tamam bushra na'am kamar mene na'am sugura ma an shiga eh zubda to akwai zubda ko ta yi ma da shi zubda ta shiga to sai kuma na alamu alibu tanis al-mamduda asma'u zulaikha'u na'am hamra'u zulfa'u Allah saka da alheri Allah ba da lada to yanzu mu za mu ji hawa'u barakallahu fikum ga nakira nan annakiratu annakiratu wannan ba duk ijtihadi yake yi Allah shi ba da lada in aka ce annakira shine sunan da yake ba yananta cewa idan muka ce wani mutum zai zo nan gobe to ai kaga mun ce wani mutum kenan na nuna nima ban san shi ba to shine annakiratu annakira duk sunan da kaga bashi da ma'arifa a jikinsa kaman ka ce kitabun to aka misali goma waladun bintun na'am kalamun jaddun to ai to ya isa mata ku kawo guda biyar ku kawo guda biyar kuma ku bude baki ku kawo guda biyar ai ina zuwa Na'am? Babun. Na'am? Na'am? Na'alun, na'alun, na'am. Na'am. Na'am? Kursiyun. Na'am, mil'aqatun da kyau. Na'am. Haqibatun, kai barakallahu fikum. Yayi jamil jiddan. Amma malam me yake ce ba ga mashiwa? Na'am, eh gaskiya ne. kad yakun lismu almuannath hakika sunan sunan mace zai iya zama khaliyan wofintacce min alamati tanif ba shi da alamar tanif mana za iya samun sunan mace ba alama matantaka ga sunan kamar misalin zainabu kamar hindu kamar mene kuma kamar dudu kamar sa'adu kamar maryam jamil zainab bilkis jumla siyakan jumla shine zai ka zai kaba din kaga fili in madi ne za ga alamatu tane za karke idan mudari ne za ga alamatu tane za farko ta mu taharika ko to Allah ka samu dace ko kuma galamiri ya koma zuwa gare ta mun ban can ko na hmm filin na fili zai bayyana da sunan ko tasgiri zai bayyana da zai bayyana maka darun duwairatun shi yasa zaka ce hazihi darun shi yasa zaka ce hazihi darun saboda darun muannath ne kai ishara zuwa gare shi ko hazihi yadun jamil jidda hazihi yadun hazihi katifun hazihi saboda tasgiri uzainatu na'am na kace eh tamam tamam tamam barakallahu fikum to annakira shine ismun ghairu muayyan kamar yadda aka kawo kitabun julusun qira'atun madrasatun kunfuzun waraqatun kike balalo waraqatun ballan takarda kunfuzun bushiya ko wa alaikum salam kunfuz ga kalmar nan kunfuzun fu'ululun ayyana mana bari ne tunda ba mun yi lamiya ba sai in ce a auna sunan fu'ululun fu'ululun ma'aunin su kenan na'am fiddurji kitabun akwai wani littafi a cikin teburin rubutun ina shahidinmu tun da ba a ba san ko littafin geography ne ko na nahau ko kuma na exercise ne ba ba sani ba kitabun to me ya alamar na kira alamar na kira shine tanwini duk sunan da ka ji shi da tanwini na kira ne kawai ta hasiba ala annahu na kira a qur'ani ne ko hadisi ko fiqhu kai ko mutalli mutalli ba gani ka ce mishi ismin kawai a gani kana sauka lagos sai ka ji wace maka rajulun ce to na kira ke na yi ya zo ya ce barakallahu fikum sakata manzilun fi shari'ina wani gida ya fada kan hanyar titinmu ina shahidinmu kashi da tanwini ko sa'al rajulun an walidi mahaifina tambaya yi tambaya game da mahaifina wani mutum ya yi tambaya game da mahaifina ina shahidinmu rakiba sadiki jawada abokina ya hau ni in garban doki na shahidinmu madalla an kabal mudarrisu tilmiza malamin ya yi ukuba ga ɗalibin ga wani ɗalibi shahidinmu anan na'am shukran mazzaka muhammadun waraka warakatan ina take annakirti ismun yadullu ala shay'in ala shay'in ghairi muayyan nakira suna ne wanda ke nuni akan wani abu da ke ba sananne ba ba ayyanatacce ba al ma'rifatu ismun yadullu ala shay'in muayyan ma'rifa kuma suna ne wanda ke nuna wani abu sananne shine kamar misali fi durji a cikin teburin aga ad-durji duk sunan da yazo da alif da lam ka ce mishi ma'rifa kawai sakata manzilin fi shari'ina shari'ina titin gidanmu kaga yanzu ya san titin gidan suwaye ya zama ma'arifa kun gani kun ga kan ka'idan namu idza udifatin nakiratu ila al-ma'rifa iktasabatin nakiratu at-ta'rif wa idza udifatin nakiratu ila ila nakiratin iktasabatin nakiratu at-takhsis kun ga shari'ina shari'un nakira ne ko amma da aka arab da aka idanta ta zuwa ga ma'arifa na lamiri ne din kullu damir ma'arifa wala wala al-aks wala sabi kulli ma'arifa kuma damir kaga kaman wadi walidi ai shi ma udifa ila al-ma'rifa to saboda haka wal wala walidun anan iktasaba maza at-ta'rif yanzu ya zama babana ne ba na wani bane hubbacin da ko kamar sadiki abokina ne ninawa kaga an samu tarifi kamar almudarrisu kamar muhammad muhammad alam ne duka waɗannan ma'arifa ne mun bance wannan ko shine kaide daidai da kaidan gaske ismun yadullu ala shay'in muayyan to sai alam yanzu zai ka mana anwalu ma'arif suna da suke ma'arifa ne duk wani suna da zamu gani shi yanzu ma'arifa ne kuma suka ce lafzul jalala Allah a'raful ma'arif eh sunan Allah shine ke da first class a wajen tarihi na farko kenan domin hal talibul husmiya ka gani ka gani na farko kenan sannan sai nabi sai kuma alam shine mai martaba na biyu mun bance wannan ko to gashi a alam din ne sai aka mana shi aliyun fil hadika aliyun ne a cikin lambu ina shahidin mu aliyun shine ma'alam dan proper noun ko jarat aishatu aishatu ta gudu ku duba nan mun yi shi a cikin mulhatul iraq aishatu ba a mai tanwini in kai mai tanwini sai ya tashi daga aisha sananniya koma wata aisha daban in ka ce ja'at aishatu wa aishatun ukhra to aishatu ta farko ka santa amma aishatun din nan ta zama na kira baka santa ba wannan shine tanwinu tankir ba mun bance wannan ko to Allah ka sa mu dace tajris sufunu jiragen ruwa suna kai komo bayyana misra tsakanin kasar misra da auruba da kuma kasashen tura ina shahidinmu misra da auruba kowanne alam ne anan don aka ce misra ai na jin ba za ka taba tunanin ai ana nufin galmami ba ko kuma ana nufin zamfara ne ba ko tudu sayo ba haka ba su taba yiwa ba can kasar misra ita ce misra nan me bambanci daga na'am shukran me bambanci tsakanin wa qala dkhulu misra insha Allahu aminina ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wancan misra wannan mu'ayyan ne ko kasan misir kenan wannan kuma udkhulu misran ihbitu misran wannan nakira ce Kai, Allah saka da alheri kaga yanzu zaka yi fasara kai mai mai inganci mana to Allah ka sa mu dace Allah shi mana jagora na'am tashtaharu tashtaharu uswanu bi jurdatil hawa wani gari ne a kasan misra local abin nan state ne Ga- ko kuma gari ne garin uswan ya shahara da atmosphere mai kyau to uswan shine shahid dinmu london aka bari biladil Injil- injilis kai da kai saka ce kureguni sai dai mai kuregunan usasa ko da ke guri ne fa yanki wani dan yanki ne wanda ke ba kowa sun shi ba zariyan ba in aka ce kuregu sai ai wani ya ta cewa ina ne kuregu kuma ba ne ka san kuregu yawwa london in ka in ka ce to bari dai mu shiru dai london kasar london watan london wasu muna cewa ne london a'a london to Allah ka samu dace shine mafi girma daga cikin kasashen turawa to london ana nufin ingila kenan safar abi ila dimyat babana ya tafi garin imyat sunan gari ne a misra kamar ka ce babana ya tafi zaria ko ya tafi aucan ka ko kaduna kaga ai za su gane inda ka tafi ko to Allah ka sa mu dace da wani zai tambaye ka ina ne ake karatun nan sai ka ce a kwarfai to wani zai taba daukan kuce gari ne kaga ba zai taba daukan nan bane al'alamu in aka ce alam shine proper noun ismu ma'ari ismun ma'arifa kuma suna ne ayyanatacce yusam summiya bihi shakhsun wanda ake kiran mutum da shi au makan ko kuma ake kiran sunan guri da shi au hayawan ko dabba au ai shay na akar ko wani abu daban saboda haka alam na sunan mutum ana ce shi alamu shakhsin alamu shakhsin alam na sunan guri ana ce shi alamu makan alam na dabba ana ce shi alam alamu dabba hayawan kenan amma bai zama alam sai inda ka samu ayyanantaccen suna ka daga ba makaranka ko kuma magiyarka kana da magiya sai ka sa mata faranti to yanzu faranti ya zama alami ga kyanwarka ka makara ne baka zo da wuri ba sai muka ce malam ya baka zo da wuri ba sai ka ce aina kai faranti ne asibitin dabbobi ma'ana ba giyar ka ce ita ce nan ta zama ne sunan shi ne alam yanzu muna mu- duk wanda ya san sunan magiyar ka da ka ji ya san cewa magiyar ka karwanka kai shi- ita ce ka kai asibiti na'am barakallahu fikum Allah ya saka da alheri mun bance wannan ko wa alaikum salam wa na'am na'am eh business na yi alam jazakumullah khaira dan alam akwai wanda ake alam nau'i uku ne akwai wanda la yunawwan akwai alami wanda yake shi ba mai tanwini akwai alam wanda idan an zaka iya mai tanwini za kuma ka iya zuwa da shi ba tanwini kamar Muhammadu Muhammadun diddi alami ne akwai wanda yake alam idan kai mai tanwi au afwan akwai wanda zaka iya mai tanwini ai ba zaka iya ba zaka iya mai tanwini ba kwata kwata ba shi na nan a ma'arifa ne ma'arifa ne ko ba zaka iya mai tanwini ba akwai wanda yake zaka iya mai tanwini akwai za kuma zaka iya tanwini zaka iya cire tanwinin kamar Muhammadu Muhammadun akwai wanda yake idan kai mai tanwini idan baka yi tanwini ba alam ne amma in kai mai tanwini ya zama nakira ja'a sibawaihi wa sibawaihin akhar mun ban nan ko to Allah ka sa mu dace na'am amma gama da wannan ko ai shay'in akhar shine wani abu daban wanda aka fitar mai da wani ayyanacin suna fa kaman kaman barkono barkono ai kai tsaye kowa san barkono barkonon nau'i nau'i ne ko ko barkono dai ne akwai fari akwai ja akwai wannan sauransu ko to inda jambar kono za a ce mishi kamar tsidaga ne akwai wani tsidaga ko tsidaga ne tsidigi ne ko to kamar tsidigi kaga nau'i ne na barkono ana fadowa tsidigi din nan an gane shi kamar kuma ne shaman shambo kaga ash- to shi ma zama alam shi ma zama alam to kai tsaye na jamil jiddan kamar shinkafa jamila ka ce ai mun siyo jamila a kasuwa yau za yau za a dafa shi za a dafa jamila a ba kaga sun ba da mutane to shinkafa ke ni ya zama mene ya zama alam yan uwa wannan fito akwai shi a larabci ba da akwai shi a larabci ibn malik nam shukran ibn malik ya bayanin su a cikin abin nan to sai kuma a gurguje akwai al-mu'arrab bil alif wal lam in ka ce kitabun na kira ce kuma rifa amma sai ka samu shi alif da lam sai ka ce al-kitabu ya zama mene amma fa sai iya saba a cikin alkurani ko hadisi kun gani sai ta zama na kira mufassara kenan na kiratun mufassaratun domin Allah ya ce wa'idu lahum mastata'atun min quwwa mastata'atun min quwwa kaga quwwa nan ayi zahirin ka lura na kira ce ko amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta sai ka ce na kiratun mufassara mun bance nan ko to ko da hadisi ne ma aka samu ya zo da wani lafazi ga na kira amma kuma wani hadisin sai ya ainanta da abin da ake nufi to na kira ce mu fassara Allah ka samu dace to idan kana son ka mai da suna na kira ka mai da shi mu'arrab bil alif wal lam sai ka manna mishi alif da lam kawai alkitabu fil khizanati littafin na cikin bookcase shine al khizana bookcase dan kabar wanda ake zuba littafai shine khizana nan kimatar alkitabu da alkhizana shine shahidinmu me yasa kowannen su an manna mishi alif da nan ko sai ka ce hadhani ismani ma'rifatani me yasa sai ka ce li anna kullu wahidin minhuma uqturina bil alif wal lam uqturina ko ittasala bil alif wal ittasala bihi alif wal lam in kasara al misbahu fitilla ta fashe ina shahidinmu almisbahu fazatil madrasatu fi sibaki ina shahidinmu makarantar ta ci nasara wajen gudun tseren gudu kaga almadrasatu asibaku sakatatul ajalatu fi nahari wata amalanken ta fada a cikin koraman ku duba ko wajen fassarar ma akwai bambanci al'ajalatu an nahar ko waka'at kura fil hadika wata kwallon ta fada cikin lambun to ku duba kwallon ta fada cikin lambun nan shahid algalafasin alkura ba mata ba ta shige ba ba cewa alkurra sai dai kura kuratul qadam kuratul tawila kuratul salla kuratul salla salla kwando ko kuratul yad handball haka a buga ba kuratul yad na volleyball ko huwa da kyau ba da wani shi ba ba ba ba sha ba ba ne kuratul mene kudatu tanis saboda bature bai da tanis to ai kudatu yadda ma yayi ai yayi sa'a ne ana yi da hannu to tanis akwai shi a larabci ba tanis to Allah ka samu dace ina shahidin mu الكتاب الكزانة المصباح المدرسة السباق العجلة النهر الكرة الحديقة mai ka'ida mu tace idza ja'at idza dakhalat al-alif wal lam idan alifin da lam suka shiga ma alasmin na kira suka shiga mu suna na kira jami ja'alat ma'rifa sai ta mai da shi ma'rifa to ad-damir to eh a yanzu zamu dakata insha Allah ko kuma to bari da mi lamirin kawai sai mu tsaya nan insha Allah ad-damir lamiri ko pronoun ayi hakuri al-amthila ana la ata'akhiru fi sabani bana makara da safi ana ni kaga kalmar lamir an zo da ita ne din tawkilci ne ko ya zama lamir na ana shi ne shahidin mu ko na hannu na arifin wajibi mun san wajibi ina shahidinmu anta tuhibbul watana kai kana son kasan kai ina shahidinmu anta can na hannu ko anti tuti'ina mu'allima ke kina yin biyayya ga malama ina shahidinmu anti shikenan a anti tuti'ina mu'allima shahidin ma ka ce anti ko to akwai wani shahida nan wanne ne yawon mukhataba tuti'ina ga yawon nan lamiri ne shi ma'ai buga da shi ko barakallahu fikum ma akramal muallimu illa iyyaka ba wanda malamin ya girma sai kai shahidin ma'anan iyyaka huwa muli'un bil la'ab bil la'ib huwa mul huwa muli'un ko kuma mula'un billa'ab shi mutum ne wanda ya cika son wasa mula'un shine wanda aka sanya mishi son abu kun gane mugramun kenan mugramun an tabi muguramin bi kaza ai an ta mula'un bi kaza Allah ka samu dace az-zamir ismun lamiri suna ne ma'arifa ko ma'arifa ne ya dulla alal mutakallim ko dai yi nuni akan mutakallim wanda yake magana kamar mene ana da nahanu awul mukhatab ko kuma yi nuni akan mukhatab wanda ake magana da shi kamar mene anta anti iyaka awul ga'ib ko ga'ib shine mene huwa hiya jamil jiddan to idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kama sai mu ga anwa'ud dhamir anwa'ud ضمير اسم الإشارة شما إن شاء الله تعالى أفعال الاستمرار أدوات كان أي مراجعا كان وأخواتها دونك شيء قبدا شيء قبدا رسلنا مفعول مطلق مفعول لأجله مفعول ظرف مرفوع فيه با ظرف أبا أي بالتفن يا كاري كيكينا شو كاي to yin Allah ya kai mu kila mu kada bijimin sa gobe laraba za mu tashi akan nahu kenan Allah ka samu dace shukran zakumullahu khaira subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am Allahu akbar masha Allah